Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yau muna ranar Laraba 24 ga watan Ramadan, shekara ta 1445 bayan hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wanda ta zo daidai da uku ga watan hudu shekara ta 2024. Za mu ci gaba da karatu a wannan zawiya, zawiya Sheikh Salihu Musa Malami da kenan tudun nufawa Kaduna muna cikin suratul qitali zamu tashi aya ta 23 malam sani musa malami shi zai ja baki sheikh khadru abdullahi maraya shine zai mana fassara akramakumullah bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين لعنهم الله فأسمهم وأمي أبصارهم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم يا رسول الله wayannan mutane waɗanda suka bijirewa ɗa'ar Allah suka bijirewa alƙur'ani sanadiyar haka suka zamana suna ɓarna a bayan ƙasa suna zubar da jini suna karkashe mutane ma'ana suna yin kwace suna yin abubuwa dai wanda yake Allah baya so ula'ika allazina la'anahumullah waɗannan su ne wanda Allah ya la'ance su menene la'antar ubangiji la'antar ubangiji shine Allah ya nisantar da bawa daga rahamarsa Allah ya kori bawa daga rahamarsa shine zaka ji an ce ya tsine mana duk waɗanda suke zubar da jinin mutane a bayan ƙasa ta hanyar kashe su ko ta hanyar yi musu raunuka sannan kuma suke yanke zumunta ta hanyar yin abubuwa wanda Allah subhanahu wata'ala ya hana sanadiyar haka su yanke zumuncin da ke tsakaninsu da wasu mutane to waɗannan Allah ya la'ane su ya nisantar da su daga rahamarsa fa asammahum sannan kuma ya kurmantar da su gashi suna ji amma tunda ba gaskiya suke ji ba Allah subhanahu wataala sai ya nuna kaman ba sa ji wato duk wanda yake yana ji amma baya jin gaskiya mana in ya ji gaskiya ba zai amfani da ita ba to wannan kaman ba shi da ji ne kaman ba shi da kunne ne fa asammahum sai Allah ya kurmantar da su wa amma absarahum kuma ya makantar da gannansu suna gani to amma ba sa ganin gaskiya ba sa ganin hanyar gaskiya duk mutumin da yake yana gani amma ba zai ga gaskiya ba ba zai ga hanyar gaskiya ba to wannan mutum kamar makaho ne ayan na nuna mana sakamakon mai yin barna a bayan ƙasa mai yin barna a bayan ƙasa kamar kashe mutane kamar yi wa mutane sata kamar yi wa mutane fashi kamar sace mutane ya yi garkuwa da su sai an biya kuɗin fansa fashi da makami cin dukiyar mutane ta hanyar dabara abinda ake kira 419 to irin wannan mutum Allah yana nesantar da shi daga rahamarsa Allah yana la'anta shi sannan bayan Allah ya la'ance shi Allah kuma zai kurmantar da kunnansa zai zama na cewa baya jin komai sai ƙarya ma'ana ba zai dinga jin gaskiya ya amfani da ita ba sannan Allah kuma zai makantar da shi gashi yana gani amma makaho ne tunda baya ganin hanyar gaskiya wannan ya zama makaho kenan ba zai ga gaskiya ba sannan kuma ba zai ga hanyar gaskiya ba saboda haka makaho ne idan muka duba ayar za mu ga cewa a wajen magana ji sai Allah ya ce fa asammahum bai ce fa asamma azanahum ba sai Allah ya kurmantar da kunnuwansu Allah bai faɗi haka ba amma a gurin gani sai Allah ya ce wa amma absarahum kuma Allah ya makantar da ganinsu dalili shine shi kunne ko da an cire shi ɗan adam yana iya ji shi sa Allah bai ce Allah ya kurmantar da kunnuwansu ba saboda ko da an yankewa mutum kunne mai yankakken kunne da wanda kunnen yana nan ba a yanke ba duk suna ji amma gurin gani sai Allah ya ce wa amma absarahum Allah ya makantar da gannansu wato wannan yana nuna cewa idan mutum aka cire mai ido ba zai gani ba amma dan an cire maka kunne an sare kunnen mutum zai iya ji amma in aka sare idan shi aka cire idan shi ba zai gani da wannan idan ba to shi yasa Allah ya ce fa asammahum bai ce fa asamma azanahum ba sai ya ce fa asammahum wa amma absarahum amma nan sai Allah ya ce Allah ya makantar da gannansu wannan yana nuna idan aka cire gani ido mutum ba zai gani ba ayan na magana ne da mu cewa idan mutum baya son Allah ya la'ance shi mana Allah ya nisantar da shi daga rahamarsa to kai ya dinga yin barna a bayan ƙasa kai ya dinga zubar da jinin mutane ta hanyar kashe su ko ta hanyar musu rauni ko ta hanyar lalata gonakinsu ko lalata amfanin gonansu ko yi musu fashi ko sace su sai an ba da kuɗin fansa da makamantan irin wannan na'am
afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha afala ya tadabbaruna alqur'ana dan menene irin waɗannan mutane masu barna a bayan ƙasa masu yi wa Allah tawaye waɗanda ba sa wa manzon Allah biyayya dan menene ba za su lura da alqur'ani ba su lura da alqur'ani mana su lura da wa'azozin alqur'ani su lura da irin hujjojin da alqur'ani ya zo da su afala ya tadabbaruna alqur'ana shin ba za su lura da alkur'ani ba ne su lura da abubuwan da alkur'ani ya faɗa su lura da irin hujjojin da alkur'ani ya zo da su akan kowace irin magana ya faɗa in akan magana cewa akwai tashin alkiyama ne su lura da irin hujjojin da alkur'ani ya zo da su game da cewa za a tayar da alkiyama su yi imani su ma da tashin alkiyama in game da magana cewa Allah shi kaɗai ne su lura da irin hujjojin da alkur'ani ya zo da su hujjoji gamsassu waɗanda suke nuna cewa lallai Allah shi kaɗai ne afala ya tadabbarun alkur'ana am ala qulubin akfaluha am ba haka ba ala qulubin akfaluha akan zuciyoyinsu akfaluha akwai makullai akwai makullan zuciyoyin an kulle zuciyoyin ne nan Allah ya kamanta zuciyoyinsu kaman da ɗaki mai ƙofofi idan akwai ɗaki amma ɗakin yana da ƙofa idan aka ɗauko kaya za a shigar da shi ɗakin ya za a yi bayan da za a iya shiga ɗakin saboda ɗakin yana kulle to su ma wannan mutane ƙur'ani ya zo musu da hujjoji bayyanannu ƙur'ani ya zo musu da wa'azuzzuka amma zuciyoyin a kulle suke sanadiyar haka wa'azin alƙur'ani ba zai shiga zuciyarsu ba sanadiyar haka kiran da alƙur'ani yake yi ai wa Allah da'a ai wa manzon Allah da'a ba zai shiga cikin zuciyarsu ba ma'ana abubuwan da alƙur'ani yake faɗa da hujjojin da alƙur'ani ya zo da su ba za su yi musu amfani ba ba za su shiga zuciyar ba saboda zuciyoyinsu an kukkulle su am ala qulubin akfaluha na'am
إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملي لهم
إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم Allah ya ce innal lazinar taddu ala adbarihim nan ana magana ne akan wasu mutane bayan sun shiga musulunci daga baya kuma sai suka yi watsi da musulunci ma'ana sun yi ridda kenan me Allah ya tanadar musu Allah ya ce innal lazinar taddu ala adbarihim lalle waɗanda suka yi ridda suka koma a bisa bayansu su da suna cikin musulunci sun bar kafirci sun shiga musulunci yanzu kuma sai suka koma gidan kafirci sun koma bayansu kenan min ba'di ma ta bayyana lahumul huda bayan shiriya ta bayyana a gare su a cikin littattafansu na attaura wato yahudu kenan min ba'di ma ta bayyana lahumul huda bayan shirya ta bayyana a gare su to nan ismu inna shine allazinar taddu ala adbarihim min ba'da ma tabayyana lahumul huda to menene khabaru inna wannan khabaru inna yana iya daukar abubuwa guda biyu na farko yana daukar abu ne wanda yake an shafe shi ma'ana mu'azzabuna za a yi musu azaba sai zamana kenan lallai waɗanda suka yi ridda suka juya a bisa bayansu bayan shirya ta bayyana a gare su to lallai Allah zai musu azaba wato kenan Qur'ani anan yana nuna mana cewa duk wanda ya yi ridda to Allah subhanahu wataala zai mushi azaba a lahira sannan kuma ismu khabaru inna din yana daukar ash-shaytanu sawwala lahum wa amla lahum sai zamana innal ladzina taddu ala adbarihim lalle waɗanda suka juya a bisa bayan su ma'ana suka yi ridda suka yi watsi da addinin musulunci bayan sun shiga addinin musulunci sannan sun yi haka ne ba akan jahilci ba sun yi haka ne min ba'di ma tabayyana lahumul huda bayan shiriya ta bayyana a gare su an faɗi manzon Allah a littafinsu na attaura an faɗi musulunci a littafinsu na attaura an faɗi wa Allah ɗa'a game da sha'anin annabi Muhammadu a littafinsu na attaura duk sun san wannan saboda haka ma suka shiga musuluncin amma daga baya suka yi ridda to ash-shaytanu sawwala lahum shaiɗan ne ya ƙawata musu wannan mummunan aiki nasu wa amlalahum sannan shaiɗan ne kuma yake sa musu dogon buri na cewa za su samu kaza za su samu kaza na mukami za su samu kaza na dukiya za su samu kaza na daɗewa a duniya shaiɗan ne yake sa musu dogon buri ayan na nuna mana aibin ridda wato ayan na nuna mana aibin ridda menene ridda ridda shine mutum ya bar musulunci bayan ya shiga musulunci a shari'a za a ba shi kwana uku ya tuba ana neman ya tuba to idan ya tuba an kyale shi ba za a kashe shi ba amma idan ya kwana uku bai tuba ba to hukuncin shi a musulunci shine kisa shine kisa tun a nan duniya innal ladzina taddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda shaytanu sawwala lahum wa amla lahum sannan kuma Allah ya gaya mana wane ne yake jawa a ridda shine shaytan mutum yana cikin musulunci haka kawai sai shaidan ya kawata mai cewa wannan musuluncin da kake ciki to ba shine addinin gaskiya ba kawai ana nan ana nan sai mutum ya bar musuluncin to shine ake cewa ya yi ridda wato ya koma inda ya fito sannan kuma daga cin abin da yake jawo ridda shine dogon buri mutum yana burin zai samu duniya sanadiyar dogon buri kila a gurin da yake neman aiki an ce ba za a bashi aiki ba sai ya bar musulunci ko a gurin da za a ɗauke shi aiki an ce ba za a ɗauke shi aiki ba sai ya bar musulunci ko a gurin da yake aiki an ce ba za a mai ƙarin girma ba sai ya bar musulunci ko kuma wata mata ta ce ita ba za ta aure shi ba sai in zai bar musulunci ko kuma bayan ta aure shi ta ce ni ba zan ci gaba da zama da kai ba sai in za ka bar musulunci to waɗannan duk buri ne na tunanin mutum zai samu wani abu yakan sa shi ya bar addinin musulunci idan ya bar addinin musulunci kuma na faɗi hukuncin shi a shari'a a nan duniya a ƙasar da take amfani da shari'ar addinin musulunci wanda ya shigo musulunci ya fita za a ba shi kwana uku ya tuba in ya tuba za a kyale shi in bai tuba ba za a kashe shi amma misali a nan najeriya ba ridda domin ita najeriya a sashe na goma na tsarin mulkin 1999 kamar yadda aka gyara tsarin mulkin ya ce ƙasa ba za ta ɗauki wani addini ta ce shi ne nata ba wato najeriya ba za ta ce christianity shi ne addinin najeriya ba najeriya ba za ta ce islam musulunci shi ne addinin Najeriya ba. Yahudanci Najeriya ba za ta ɗauke shi ta ce shi ne addinin Najeriya ba, mana babu wani addini da hukumar Najeriya za ta ɗauka ta ce shi ne addininta. Wannan shi ne abinda tsarin mulki ya faɗa a sashe na goma a tsarin mulkin 1999 kamar yadda aka gyara. wato tsarin mulkin da yanzu shine ake amfani da shi mutum yana da dama ya yi duk addinin da ya ga dama to idan ya shiga wani addini rannan kawai sai ya tunani ya ce bari ya canza addini shin menene hukuncin shi a najeriyance sai sashe talatin da takwas ƙaramin sashe na ɗaya na tsarin mulkin Najeriya na alif ɗari tara da casa'in da tara kamar yadda aka gyara, ya magana guda uku a kan addini. Ya ce, duk ɗan Najeriya yana da dama ya yi addinin da ya ga dama. Duk ɗan Najeriya yana da dama ya yaɗa addinin da ya ga dama, mana wa'azi. sannan duk ɗan Najeriya yana da dama ya canza addini daga wannan zuwa wannan kamar yadda za ka canza kaftani da babbar riga ko kuma ka saba sa babbar riga ta zai ka ce yau barin sa kaftani to in kana yin musulunci duk ran da ka ga dama ka iya yin kuma kiristaniti in kana yin christianity duk ran da kaga dama ka iya yin islama in kana yin islama duk ran da kaga dama kana ma ita to yanzu kai kawa addini ritaya saboda haka babu ridda a Najeriya ba ridda wani sashe ne na tsarin mulki ya hana ridda a Najeriya shine sashe 38 karamin sashe na ɗaya na tsarin mulkin Najeriya na 1999 kamar yadda aka gyara so da haka ne yanzu da ungoku akwai wanda yake musulmi sai ya yi ridda kun haɗu da shi ka ci a barka da shan ruwa ya ce a ni baka sani ba tun jiya na canza fa sai ka ce to duk laifi in an yi ba a so a ɗau doka a hannu so ake a kai gurin hukuma sai ka tafi police station lafiya me ka haka wallahi wani makoci na ne ya ridda za su ɗauka kai mahaukaci ne sau da a gurinsu wannan ba laifi ba ne so da ka za su ah to shi ke na ai ba wani abu amma da shari'ar musulunci ne ofishin 'yan sanda na ƙasar da ake shari'ar islama to za a haɗa ka da 'yan sanda a je a taho da mutumin a bincike shi shin da gaske ne ya yi ridda ko bai yi ridda ba idan ya yi ridda a ba shi kwana uku sai ma an kai shi gaban kuliyar tukuna kuliyar ce za ta ba shi kwana uku ɗin wato kotu in kafin kwana uku ya tuba ko a ran na uku ya tuba shikenan an karɓi tuban shi in bai tuba ba kuma za a kashe shi amma a ƙasar da ba ruwanci da islama wannan ba wani abu ba ne za ka iya mai da addinin kamar riga yau ka sa wacce ka ga dama gobe ka canza yau ka yi musulunci gobe ka yi addinin da ka ga dama Allah shi kiyaye
ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم أسرارهم
ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم wannan aya tana magana ne akan yahudu da kuma munafikai so da yawa a zamanin manzan Allah wasu daga cikin munafikai sai su cewa yahudawa ko su cewa mushrikai kada ku damu za mu muku biyayya a wani al'amari, ko da a wani ba mu muku biyayya ba, to a wani za mu muku biyayya. Wani al'amari ne suke wa ba munafukai ke wa mushirikai biyayya, ko su yi wa ahalli kitabi Yahudi biyayya, shi ne adawa da manzan Allah. kamar an tambaya ne ya Ubangiji menene yakan jawo shaidan ya rinjaye mutum ya kawata mai mummunan aiki menene yakan jawo ne Allah subhanahu wata'ala ya rufe ganin mutum ya makantar da ganin mutum gashi yana gani amma makaho ne tunda baya ganin gaskiya menene yakan jawo ne Allah ya kurmantar da mutum gashi yana ji amma kurma ne tunda baya jin gaskiya sai Allah ya ce zalik wannan abin abin da ya sa nakan rufe zuciyoyin wasu nakan makantar da wasu ba sa ganin gaskiya rufe zuciyoyinsu ba sa fahimtar gaskiya rufe jinsu ba sa ganin gaskiya ba sa jin gaskiya bi annahum qalu lil ladzina karihu ma nazzalallah saboda su dinnan sun cewa waɗanda ke kin abinda Allah ya sassaukar wa annabi Muhammadu wato saboda mutanen sun cewa masu kin alqur'ani munafikai sun cewa yahudu yahudu masu ƙin alƙur'ani munafukai sun cewa mushrikai mushrikai waɗanda suka yi suna ɗin nan wajen ƙin abin da aka saukarwa annabi Muhammadu wato alƙur'ani me suke ce musu sanuɗi ukun fi ba'dil amri za mu muku biyayya za mu bi ra'ayinku za mu muwafaƙa da ku ra'ayinmu da naku zai zama daidai mu muku biyayya fi ba'dil amri akan wani daga cikin al'amura menene wannan al'amarin shine kin zuwa jihadi da kuma kiyayyar annabi Muhammadu adawa da annabi Muhammadu tsira da mishin Allah su tabbata a gare shi can baya in kun tuna mun kawo an kawo aya wacce take magana munafukai da muminai dukansu suna fatan a saukar da wani abu na alkur'ani da zai faranta jihadi amma idan aka saukar da ayar sai munafukai su kangare su ƙi zuwa jihadi su ƙi jihadi ɗin su ringa kallon ma'aiki kallo irin na wanda ya suma saboda tsoron mutuwa wai za a tura su gurin jihadi to kada ku damu munafukai kenan suna cewa yahudawa suna cewa mushrikai kar ku damu za mu muku biyayya a wani daga cikin al'amari muhammadu ya ce mu tafi yaƙi ba za mu je ba sannan kuma tunda kuna ƙin shi mu ma za mu ƙin shi tunda kuna adawa da shi mu ma za mu yi adawa da shi sanudi ukun fi ba'dil amr wannan magana da suke yi suna yi ne a ɓoye munafukan su tashi su je gurin mushrikai su rika gaya musu kar ku damu mun san ba kwa san Muhammadu mun san ba kwa san jihadi ba za mu je jihadin da yake cewa aje ba sannan kuma adawar da kuke yi da shi za mu taya kuma ma a yi wannan adawar tare da mu hakanan su je su gawa a halin kitabi a ɓoye amma kuma su dawo gaban ma'aiki suna a matsayin wai waɗanda suka yi imani da shi a ɓoye suke yi to shi ne sai Allah ya ce wallahu ya alamu israrahu ya rasulallahi ai Allah ya san asiransu abubuwan da suke ganawa da akai a cikin sirri Allah ya sani daga cikin abin da suke yi a sirri shine cewa suna gayawa suna gayawa mushrikai suna gayawa ahlul kitabi cewa za su ci gaba da adawa da kai sannan kuma ba za su yi maka biyayya ba akan zuwa yaki wallahu ya'lamu israrahum Allah yana sanin asiransu duk abin da munafukai za su yi a asirce Allah ya sani kuma Allah bai bari sai ya tona su kamar yadda nan aka tona musu asiri a cikin alkur'ani haka ko a ina ma suka yi abubuwan su game da sha'anin annabi Muhammadu game da sha'anin addinin annabi Muhammadu game da sha'anin gaskiya to sai Allah ya tona musu asiri ayan na karantar da mu cewa da munafiki da bayahude da mushiriki sun haɗa ƙarfi da ƙarfe a zamanin ma'aiki domin su yaƙi addinin nan to tunda wannan shine ɗabi'ar da suka yi a lokacin annabi to haka a koyaushe suke yi shi yasa zaka ga ko yanzu a duniya da mushirikai da yahudu da munafukai na cikin musulunci haka suke haka suke wayannan da yahudu da mushrikai su yaƙi addinin a fili domin su dama ba su ce suna yin addinin ba ina fata an gane ba su ce suna yin addinin ba amma shi munafiki ya faɗi cewa yana yin addinin da harshensa amma zuciyar shi bata bata karɓi wannan addini ba to saboda haka Allah subhanahu wata'ala yake nuna mana anan cewa munafukai da mushirikai da yahudawa suna haɗa ƙarfi da ƙarfe domin su yaƙi addinin musulunci da musulmi saboda haka me ya rage wa kuma musulmi su yi su kuma illa su haɗa kai su kuma ainihin muminai na gaskiya su haɗa kai domin su ƙalubalanci wannan barazana da mushirikai da munafukai da yahudawa suke musu a kodayaushe na'am
فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم
فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم Allah ya ce, To, waɗannan munafukai, da waɗannan mushirikai, da waɗannan Yahudu, ya Rasulallahi, za ka ga mummunan halinsu da a ce wato za ka ga lokacin da mala'iku za su karɓi ransu, za ka gansu a cikin mummunan hali, shi ne Allah yake cewa, fa kaifai za ta fadhumul mala'ikatu, ta yaya ne ya Rasulallahi, yaya za ka ga mummunan halinsu, ma'ana za ka ga mummunan halin da suke ciki. iza tawaffahumul mala'ikatu idan mala'iku za su karɓi rayukansu yadribuna wujuhahum suna dukan fuskokinsu wa adbarahum da bayansu wato ya rasulallahi za ka ga mummunan halin da munafukai za su kasance a ciki za ka ga mummunan hali da yahudu za su kasance a ciki za ka ga mummunan hali da Yahudu za su kasance a ciki a lokacin da mala'iku za su karɓi ransu lokacin da suke dukan fuskokinsu da bayansu ɗin nan. Wato wannan alƙurani yana nuna mana cewa idan an zo karɓar ran kafiri da ran Bayahude da ran munafiki. to mala'iku da za su karɓi ran za su dinga dukansu su dake su a baya su dake su a fuska kinaya ne na cewa su doke su ta ko'ina a wani guri alƙurani na gaya mana walau tara izu zalimu na fi ga maratil mauti wal mala'ikatu ba su ɗiwa aidihim akirju an fusakun alyawma tujzauna azabal huni al'aya wato ya rasulallahi da za ka ga lokacin da azzalimai suke cikin magagin mutuwa mala'iku sun shimfiɗa hannayensu suna dukansu wal mala'ikatu ba su ɗiwa aidihim akirju an fusakun suna ku fitar da ranku ku bamu ku fitar da ranku ku bamu babu shakka da kaga mummunan halin da suke ciki babu shakka ya rasulallahi da kaga irin tashin hankalin da suke ciki wato wannan aya tana nuna mana mala'iku ne suke karɓar ran mutum sannan idan mutumin ba na kirki ba ne to mala'iku za su karɓi ran ne da ƙarfin tsiya duka za a yi dinga dukan mutum ana cewa ya fitar da rai ya bayar sannan dukan kuma ta ko'ina ta gaba ta baya shine magana fuska da magana dibra din na'am
ذلك بأنهم اتبعوا ما أسكت الله وكرهوا رضوانه فأبقى أعمالهم
ذلك بأنهم اتبعوا ما أسكت الله وكرهوا رضوانه فأهبط أعمالهم ذلك wannan dalili da yasa za a yi wa azzalimai irin wannan a lokacin karɓar ransu shine za a dinga dukansu bi annahu muttaba'u ma askat Allah domin a duniya na'am wato bi annahum ittaba'u ma askat Allah wato domin sun bi ma askat Allah abinda Allah wato yake fusatantar da Allah wa karihu ridwanahu kuma wa karihu ridwanahu sun ƙi yarda Allah abinda zai samu musu da yarda Allah sun ƙi shi fa habada amalahum saboda haka Allah zai bata ayyukansu na'am
أما حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أبغانهم
am hasiba allazina fi qulubihim maradun allan yukhrija Allah adganahum am hasiba allazina fi qulubihim maradun an ba haka ba allazina fi qulubihim maradun mutanen da yake a cikin zuciyarsu akwai ciwo akwai shakka akwai rauni to sun suna zato ne koyaushe allan yukhrija Allah allan yukhrija Allah adganahum Allah ba zai fitar da ƙiyayyar da suke wa manzan Allah ba, Allah ba zai fitar da ƙiyayyar da suke wa musulmi ba, am hasiban lazina fi qulubihim maradun allan yukhrija Allahu adganahu wato ayan na nuna mana cewa Allah subhanahu wata'ala zai kunyatar da munafukai duk ƙiyayyar da suke wa manzan Allah a ɓoye to babu shakka Allah subhanahu wata'ala zai bayyanar da ita ma'ana Allah subhanahu wata'ala zai kunyatar da munafikai na'am
ولو نشاء لاريناكهم فلا ربتهم بسيميهم ولتعرفنهم في لهن القول والله يعلم أعمالكم ولو نشاء لاريناكهم فلا ربتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لهن القول wallahu ya alamu a amalakum walau na sha'u ya rasulallahi da mun ga dama wayannan munafukai la'arai naka hum da mun sanar da kai su wallahi da mun nuna maka su fala arabtahum ka san su bisimahum da alamarsu da mun ga dama dukkan munafukan nan 470 na zamaninka 300 maza 170 mata to da mun ga dama da mun sanar da kai su da mun nuna maka su ka san su kuma da alamarsu ka san su da alamarsu akwai ɗaya daga cikin yaƙoƙi da manzo Allah tsira da mincin Allah su tabbata a gare shi ya tura a yi guda tara daga cikin wayannan munafukai sun tashi an rubuta duk a goshinsu sai ka ga wannan haza munafik haza munafik haza munafik wannan munafiki ne wannan munafiki ne wannan munafiki ne na'am falarabtahum bisimahu wala ta'rifannahum fi lahanil qawl ya rasulullahi kuma wallahi zaka san su zaka gane su fi lahanil qawl a game da uslubin maganarsu zaka gane su a game da uslubin maganarsu wato daga wannan aya da bayan ta sauka duk sanda munafiki zai magana gaban manzon Allah sai manzon Allah ya gane cewa wannan munafiki ne saboda mene uslubin maganar Allah ya sanar da shi cewa munafiki in zai yi magana zaka ji ya ce kaza zai ce kaza zai ce kaza zai ce kaza na'am wallahu ya'lamu a'malakum Allah ya san ayyukanku ayyukanku na alheri Allah ya sani ayyuka na sharri na bayi Allah ya sani saboda haka duk abin da mutum yake aikatawa Allah ya sani na
wala nabluwannakum hatta na'lama almujahidina minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum wala nabluwannakum hatta na'lama almujahidina minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum wala nabluwannakum Allah ya ce wallahi za mu jaraba ku za mu yi muku jarabawa hatta na alamal mujahidi na minkum har mu bayyanar da mujahidai a cikinku ba wai Allah ya ce har mu sani ba ne dama shi Allah babu abin da bai sani ba saboda haka sani a nan yana nufin har Allah ya bayyanar da masu yin jihadi minkum daga cikinku a gano su wane ne suke son jihadi su wane ne ba sa son jihadi Allah zai jarabce ku akan wannan wasabirina kuma Allah zai jarabce ku domin ya bayyanar da masu juriya shi ma sani a nan shi ne bayyanarwa Allah ya san masu haƙuri masu juriya wanda in ana yin yaƙi don ɗaukar karmar Allah in ana wa addinin Allah hidima za su samu sabati Allah ya san su wallahu ya lamu a amal wa nabluwa akbarakum kuma za mu jarabta akbarakum maganganunku shine labaranku a nan wato maganar da'a da kuka yi wa Allah maganar da'a da kuka yi wa manzon Allah maganar rashin da'a da kuka yi wa manzon Allah maganar rashin da'a da kuka yi wa Allah duk domin mu jaraba ku za mu jaraba ku domin mu bayyanar da shi a fili kowa ya san cewa ga mai wa Allah da'a ga wanda baya wa Allah da'a na'am
إن الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدي من بعد ما تبين لهم الهدي لن يضر الله شيئا وسيهبط أعمالهم إن الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيهبط أعمالهم إن الذين كفروا lallai waɗanda suka yi kafirci kafirai kenan wasaddu an sabilillahi kuma suka kange mutane daga ƙin bin hanyar Allah su sun yi kafirci sannan kuma sun hana wasu mutane shiga addinin musulunci ba su bi hanyar Allah ba sannan kuma sun kange wasu mutane daga bin hanyar Allah wasaddu an sabilillah wa shaqur rasula kuma sun sabawa wannan babban manzo shine manzon Allah min ba'di ma ta bayyana lahumul huda bayan shari'a ta bayyana a gare su lan yadurrullaha shay'a to waɗannan su sani cewa har abada ba za su cuci Allah da komai ba wasayuhbidu amalahum kuma ayyukansu da suke yi a duniya na alheri irin sadar da zumunci irin sadaka irin gina masallaci ko taimakawa masallaci irin taimakawa talakawa duk dai ayyukansu na alheri da suke yi to Allah zai ɓata ayyukan a lahira ma'ana ayyukan ba za su yi musu amfani a lahira ba wannan aya ta sauka ne ita ma har ila akan yahudu akan yahudu sun yi kafirci sannan kafircin da suka yi sun yi shi ne bayan hujja da shiriya ta bayyana a gare su sun gani a cikin attaura cewa addinin annabi Muhammadu gaskiya ne sannan bayan haka kuma sun kange mutane daga bin hanyar Allah shi ma wannan sun yi shi ne bayan shiriya ta bayyana a gare su kuma sun sun sabawa babban manzon nan shi ma bayan shiriya ta bayyana a gare su suna yin haka ne da niyyar cewa wai su cutar da Allah su cutar da manzan Allah to sai Allah ya ce a ai bayi gaba ɗayansu babu yadda za a yi su kusa da cutar da Allah babu yadda za a yi bawa ya cutar da Allah shi Allah ya wuce ƙarfin ka cuce shi manzan Allah ya wuce ƙarfin ka cuce shi saboda haka lan yadurrullaha shay'an ba za su cuci Allah da komai ba kuma Allah zai ɓata ayyukansu ma'ana ayyukansu ba za su yi musu amfani a lahira ba. Na.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبدلوا أعمالكم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبدلوا أعمالكم يا أيها الذين آمنوا يا كوم منين wanda suka yi imani da Allah suka yi imani da littattafan Allah suka yi imani da mala'ikun Allah suka yi imani da annabawan Allah suka yi imani da ranar lahira suka yi imani da ƙaddara alheri da sharri cewa duk daga Allah ne to adi'ullah ku yi wa Allah da'a wa adi'ur rasula kuma ku yi wa wannan babban manzo da'a wala tubdilu a amalakum kada ku ɓata ayyukanku dalilin saukar wannan aya akwai lokacin da wasu daga cikin sahabbai suke cewa ai idan mutum ya faɗi la ilaha illallah to kada ya ji tsoron wani zunubi in dai ka riga ka yi kalmatu shahada to babu wani zunubi da zai ɓata maka aiki shikenan kakka ji tsoron wani zunubi sai Allah ya saukar da wannan aya ya ce a'a ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani a laha ku yi wa Allah ɗa'a abinda Allah ya ce a yi a yi abinda Allah ya ce a bari a bari wadi'ur rasula ku yi wa wannan babban manzo da'a abinda wannan babban manzo yace ayi ayi wanda yace a bari a bari gaba daya idan ba haka ba fa in ba ku yi wa Allah da'a ba kuna aikata abinda Allah yace kar a aikata kuna kin yin abinda Allah yace ayi manzo Allah in ba ku yi mishi da'a ba kuna aikata abinda manzon Allah yace kar a yi kuna aikata kuna kin aikata abinda manzon Allah yace a yi to za ku bata ayyukanku saboda haka wala tubdilu a'malakum kada ku bata ayyukanku jihadi da kuke yi salloli da azumi da sadar da zumunci da sauran ayyuka na alheri to in ba kwa so su baci ku yi wa Allah da'a ku yi wa manzon Allah da'a da haka ne saboda wannan aya al'imamu katada yake cewa Allah ya wa bawa rahama Allah ya ji kan bawan da Allah ya ji kan bawan da baya ɓata kyawawan ayyukan shi da mummunan aiki wato ko kana yin kyawawan ayyuka in kana yin mummunan aiki to wannan mummunan aiki yana iya ɓata wancan kyakkyawan aiki saboda wannan aya يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم نعم
إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم إن الذين كفروا lalle waɗanda suke kafirci wasaddu an sabilillahi suka kange mutane daga bin hanyar Allah su ba su bi hanyar Allah ba sannan kuma suka hana mutane bin hanyar Allah suka hana mutane bin hanyar Allah ta hanyar yi musu zantuttuka na shirme kuma mutanen suka yadda da maganarsu sanadiyar haka ba su bi hanyar Allah ba ko kuma ta hanyar yi musu barazana za su ɗauransu ko ta hanyar yi musu barazana za su lalata dukiyoyinsu saddu an sabilillahi summa matu sannan kuma suka mutu wahum kufarun alhalin suna kafirai wato suna kafirci kuma suka mutu akan kafirci Allah shi kiyaye to falan ya gafira Allahu lahu har abada Allah ba zai gafarta musu ba wato ayar na nuna mana idan mutum ya mutu yana kafirci to har abada Allah ba zai yafe mishi ba wato duk wanda ya mutu yana kafirci Allah ba zai gafarta mushi ba a wani guri Allah yana cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u Allah baya yafewa ai masa shirka wato duk wanda ya mutu yana shirka bai tuba ba Allah ba zai yafe mushi ba amma wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u yana gafartawa wanda ya ga dama wato abin da ya so yan waye gafiru ma duna zalika liman yasha'u yana gafarta wanda ya ga dama abinda bai kai haka ba wato duk abinda ba shirka ba sai ka mutu baka tuba ba to in Allah ya ga dama ya yafe maka amma shirka idan ka mutu kana shirka baka tuba ba to babu yadda za a Allah ya gafarta maka shine abinda ayar take karantar da mu ayar na nuna mana kafirci bala'i ne saboda masifar kafirci yana iya sawa ma Allah ba zai gafara a gare ka ba in ka mutu kana kafirci wato duk wanda ya mutu yana kafirci Allah ba zai yafe mishi ba sannan kuma bayan mutum yana yin kafirci kuma ya hana wasu mutane su yi musulunci shi kuma ba ƙaramin bala'i ba ne sannan kuma mutuwa akan kafirci bala'i ne domin idan mutu ya mutu yana kafirci to shi da rahamar Allah har abada shi da gafarar Allah har abada na
fala tahinu wa tad'u ila salmi wa antum la'alawun wallahu ma'akum wa lan yatrakum a'malakum fala tahinu wa tad'u ila salmi wa antum la'alawna wallahu ma'akum walan ya tira kuma a amalakum an dawo kan maganar jihadi Allah ya ce falata hinu idan ana jihadi ku muminai kada ku yi rauni fala tahinu kada ku yi rauni wa tad'u ila salmi kuma kada ku yi kira ku ne za ku fara yin kira zuwa ga sulhu ana yaƙi da kafirai kuna samun nasara akan kafirai kuma a ce ku ne waɗanda za ku ce a yi sulhu to kada ku yi haka kada ku yi haka wa antumul a'launa alhalin ku ne kuke samun nasara ku ne kuke sama ana yaƙi dan ɗaukar karmar Allah kuma ku ce a yi sulhu kada ku yi haka ku sani wallahu ma'akum Allah yana tare da ku Allah yana tare da ku da taimakonsa da nasararsa mana Allah zai taimake ku Allah zai ba ku nasara wallahu ma'akum walan yatirakum a amalakum kuma Allah ba zai rage muku sakamakon ayyukanku ba wato wannan yana daga cikin fa'idar jihadi idan mutum yana yin jihadi don ɗaukaka karmar Allah ya sani cewa ya samu yaƙini hankalin shi ya kwanta Allah ba zai rage mishi sakamakon aikin shi ba ko ɗaya zai samu sakamakon aikin shi cif cif sai ma ƙari da Allah zai mishi na'am
innamal hayatud dunya la'ibun wa lahaw wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum innamal hayatud dunya la'ibun wa lahaw wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum Allah kama an tambaye shi ne ya ubangiji duk da irin wannan abubuwa na gafara na rahama na bayar da nasara na bayar da taimako da ka tanadawa bayanka masu yin jihadi don ɗaukaka karmar Allah masu yin biyayya a gare ka masu yin biyayya ga manzon Allah me yasa ne mutane ke ƙin jihadin me yasa ne mutane ke kin yi maka da'a me yasa mutane ke kin yi wa manzon Allah da'a sai Allah ya ce ai ba komai bane duniya ce san duniya ne san duniya ne shi wanda yake kin Itali yaƙi da ɗaukar karmar Allah yana ganin idan ya je yaƙi da ɗaukar karmar Allah za a kashe shi zai bar duniya kaga wannan san duniya ne yasa shi yake kin jihadi saboda haka duk sanda kaga an saba wa Allah duk sanda kaga an saba wa manzon Allah to ba komai ne ya ja wannan ba illa san duniya to shine Allah ya ce innamal hayatud dunya kawai ita fa rayuwar duniya la'ibun wa lahaw wasa ne da shagala abu ne wanda yake baya tabbata menene la'ibun la'ibun shine yin abin da baka sa ran amfani a nan gaba kuma bai hana ka wani muhimmin al'amari abu ne kake yin shi bai hana ka wani muhimmin al'amari a addini amma kuma baka sa ran samun wani amfani sanadiyar yin shi la'ibin kenan idan ya zamana kuma kana yin shi amma ba ka sa ran samun wani amfani a addinance a nan gaba amma kuma yana hana ka wani abu mai mahimmanci a addini to ya zama lahawu kenan to in ka tsaya ka dubi rayuwar duniya duk haka take innamal hayatud dunya la'ibun wa lahaw wa in tu'minu idan kuka yi imani wa tattaku kuka ji tsoron Allah yu'tikum ujurakum Allah zai ba ku sakamakon aikinku shine ladanku kuma ku sani shi Allah wala yas'alkum amwalakum ba zai tambaye ku dukiyarku ba karamci kenan na ubangiji shi ya ba mai dukiya dukiya amma ya kira dukiyar kuma taku shi ya ba ku dukiyar amma ya ce taku wala yas'alkum amwalakum har abada Allah ba zai tambaye ku dukiyarku ba Allah ba zai ce kai biloniyawa ne taimake ni da kaza ba Allah ba zai ce kai miloniyawa ne taimake ni da kaza ba Allah ba zai ce kai wane taimake ni da kaza ba Allah ba zai taimake ku game da dukiyarku ba a ba zai tambaye ku game da dukiyarku ba abinda kawai yake tambaya shi ma abin amfanin shi komawa gare ku yake shine mene zakka da sadaka zakar ba shi ake ba ba sadakar ba shi ake ba ba ladan zakar gurinku yake komawa amfanin zakar gurin ku yake komawa amfanin sadakar gurin ku yake komawa saboda haka Allah abin da yake so ku ji tsoron shi ku yi abin da ya ce ku yi ku bar abin da ya ce ku bari amma kuɗinku ku riƙe ba zai tambaye ku kuɗinku ba ba zai tambaye ku kuɗinku ba wala yas'alkum amwalakum na'am alhamdulillah saboda lokaci nan za mu tsaya Allah ya zonar da ƙasar mu lafiya Allah ya sa mu cika da imani Allah ya ji kan iyayenmu da malamanmu wayanda suka zo daga nesa Allah ya mayar da kowa gidan shi lafiya wayanda suka zo daga kusa ma Allah subhanahu wataala ya mayar da kowa gidan shi lafiya albarkan manzon Allah albarkar Shehu Tijjani albarkar Shehu Ibrahim kowa da bukatar shi ta alheri Allah ya biya